نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗaya dubu biyu da 23 Allah muna mafaka kayan aliran mai so ko a kari ta nawa ina kwai tambayoyi wanda za mu hara da su kayan nan dai a ganin sati da ya gabata mu samu damar karatu ba muna cikin balaguro don rana taiwar haka muna riyar mun yi umara kuma mun je ziyara madina allah ya don allah masa aiki tambaya ta farko damu ne min ita ina kan hanyar zawarar laraba ina cikin mota cewa kamar da alamu tambaye kamar ya tada hankalin shi ne wai an yi magana akan this istira zama da ake a raka ta ɗaya ko ta uku wa an cewa sabon addini ne dan waka ajin hankalin ka kullum ka rika san wa zaka shurara shine hadarin shurara dan bid'a abin da kami wani matsalar jin ɗan bida shi kuma jahili tan komi ba ɗan bida ya rikita ka ba a san ɗan bida ka wannan ka san ɗan kasan ɗan bida ne gangariya to kai wanda baka wani warware ya kashi wani sun kasan matsayin shi magabata tabiya malaman ta malaman ta tsirin sirin malaman zamanannu suna gudun ko tsoron shura na bida na batannin idun sirin zo ke cewa wani cikin bida zo mai bayani ya ce a bana bukata ce ƙur'anin cikin ƙur'anin ko a da ya gamu bana bukata a jaka to na kaja ba ba malami bai sama shi ba ya rikta ka wai ya magana wai isara wai sabon addini kan na kuma akwai shi ya ce ba malami ba sai ba malami ne ba malami ne ba ya ce sabon addini illa malami ya ce mu a zama zama kaza da muke ba a yi kuma shi kenan babu wani magana cewa ɗan ruwa yadda imam bukari ya rutu ashabu sunan irsa abu daud sun misalin maja ana ruwa ta abu humedu ne wanda sahabi ne a gaban sahabbai sun yi goma da tabiya tare malamai na sahabbai tabiyai ya ce zama ku salla yadda manzo ala ya salla salla salla sahabbai suka ce mishi mu ba mun gani ba ya ce haka zan muku ko kun gani ni da na gama ya tashi wannan sahabin cikin jama'a ta sahabbai tabiyai ya salla cikakka a ba lokacin salla ba suka ce haka manzo ala ya salla salla salla shi kuma anan ya yi isra a ruwan dashi ba haka cikin sirri bukari annabi sallallahu alaihi wasallam malik ibn huwayra cikin sahabbai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana zakani fitil min salati lam yanhat hatta sun jalisa wanda an ka ce malikiya ce doki ka sama da mai nan magabata ba ya ra'ayi bane ba doki wanda tayin bidat musaid na tantatuna na ibn rushd ba da na musamman yake wannan mas'alar na na na na lan had min ka min tsanya ma'ana irin kiyam hatta sai ka'ida ma'ana ruwa dai babu da musamman kan wannan mas'alar duk da yake a malikiya amma ka ruwaye kuma ka ga hadisin da zo amma matsala ce ta malikiya su ba sa haka nan amma ya tabbatar da nassan hadisin wasu imam bukhari ya rubuto na wani sahabi ta nan sallallahu alaihi wasallam in yana wutun sallah ma'ana raka ta daya ko ta uku ita manzo Allah bai mai ya ya koma ya zama kuma duk sai ta ba duk ka ga da shi ba malami ba da wallahi ko na bige bige ne kuran dan haka dan wata na kun kamar tare shi illa su ma su ce ba a ce ba wajibi ne ko ba karsa ku sai sai musamman sallah akai ka sunna kuma amma a ce ta ma addini ne wannan jahilci ne gaskiya sai wannan yake cewa sarkar aiki ranar juma'a lokaci bai yi ba ɗan wa kullum a musulunci akwai cika kwantara cika alkawari matuƙa babu wata darura wadda za ta hana kamsari inda aka ce aikin sai an sabka ma'ana aka ce a sabka daga aiki baka samun juma'a to wannan ganin kullum ibadar allah ce a gaba kan takwami wannan dole darura ta sa sai ka taso daga aiki juma'a ka koma amma in zaman to za ka samu za a tashi daga aiki ka zo ka samu juma'a babu hujjar da za ka iya ka yi gulu don gulu ne ka yi gulu ne ka rage muddi awa kaza za ka yi kun ba ka yi ba lanwa aiki yakan dace aiki wuri-wuri yan aiki ba ɗaya bane ba akwai misali wani ma'aikacin za a ba misali da wani dosiye wani dosiye kaza gare ka iya wani dosiye ka kare in ban kano ba ko wajen ake zama zai kurin iya kan da jarida kano ka gasa ba babu talawa an san aiki kaza gare ka aikin wannan ka kare ko ka tsaya awa nawa ba abin da za ka ga wani dan ka tawo ba ta kai wani gudu na kuma masu aikin dosiye ko aiki kaza gare ka ka kare ma baka ma baka taho ba ba abin da za ka yi ka ga wani ka taho ka amma in dai aikin da gasu ana layi ga aikin bai kare ba bai dace ka ajiye aikin lokacin da ka taho masallaci eh in zaka su juma'a gaskiya magana sai wannan kuma yake cewa mene asalin wanda yake me a me matsayin wanda ke aiki a bankin da ake ci da rashawa dan wacce da rashawa kai ci da rashawa ne a banki ba da babu shi akan titi ma akwai shi kan hanya ma akwai shi cikin gari ma akwai shi kowa ya cikin gari kana yawo kama ka ba takarda ko ko ka je buru kana sa maka takardu a maka wani abu ba ida ba a ce ka kawo ya ta wasa da hankalin ka ta wasa da hankalin ka wani gamin haƙƙin ka ne ma ba zai baka ba ya ka bashi masalar cin hanci ko mutum rashawa annabi sallallahu alaihi ya magana cewa ya nan Allah shi da murtashi Allah tsine ma mai ba da rashawa da wanda ake ba abin da ake magana akwai wanda shi badawa da akan garuruwa ce ba kan dole ne ba inda iya misali za a zalunce ka ko haƙƙinka ne za a hana ka haƙƙinka ne za a hana ka haƙƙinka ne za a hana ka to a nan kana da dama tun da haƙƙinka ne za a hana ka ka ba da kubuta ka rage asara albani rahimahullah a takaice kenan albani da mawalla yana bayanin kan cewa wasu iya tattauna da wasu da kafira da fatorori in ɗaliban ilimi sai suka kawo masalar suka ce ai idan ka ba da cin hanci ka taimaka wa mai cin hanci da rashawa ne kurin kakka ba shi ta shawara da katar an tumu ta hayyiri wanda ba turai kuna ba ku da mana kuna tunani mara hankali mara mana ta hayyiri ya ce a yanzu zamanin yanzu idan ka ce mutum ba zai bai asara ta ya iya jimin asara abu da yawa ya daga asara shi ɗan ka ce ba ka bada ba ba ce ba ka kanka ta yamaka ba ita taimaka ba don ka hudu haƙƙin gani kuma kowa san wani wala ya haƙƙin ya daɓa shi a takaice kenan in dai don ka hudu haƙƙin ka ne ba kan wani ba gaskiya bai zaman tuwa laifi na gama abu ka gumi na mawala ke magana cewa inda cin hanci ko ina haɗari akan shari'a ne a idan ne haƙƙin mai shari'a ta banza ya ce to ko a kan shari'a kasan wannan alƙalin azalimi ne kana da gaskiya idan ba ka ba shi ba cin hanci da rashawa zai zalunce ka yana haƙƙin ka ka ba shi ka ba shi da Allah suna kawo hujja abdullahi bin mas'ud ya sami irin wannan yan washi ko ya bada ko a amshi ya bada ko dinar ne ya bada aka sha mai lafiya a wani amma tare ka shiga hudu ka bada shiga guda ka rage a tsara irin rawar da gaskiya sadar kenan ci mai ci kullum yana cin haram amma kai mai bada wa Allah kan garuwar ka wallahu ala sai shi kuma wannan magana ke cewa kan soya domin labarai cewa a mena brian wata larura take sa mutum ya ɗauki bashin banki malamai na ce a darura ta kadar da kadariya darura zaman kanta take inda ta zo a wurin da ta zo a wanda ta zo shi ya san matsalar shi inda akwai darurar tabbas wannan kuma darurar zaman kanta inda da ce tabbas wannan kuma mutum shi ɗin darurar da ke ciki da halin da ke ciki malin zai yanke mai darurar shi sai maganar yantere da ake ba mutum masu ajiye kudi a cikin banki wannan masala ta maganar kudi da ake zubawa mutum tsakani ga allah malamai na rabita sun yi magana kan wannan yantere na da ake zubawa mutum na wani lokaci an samu musulmi da dama wanda suka samu fahimtar addini a amurka kan wurare sun fahimci yantere haramu ne bai halitta ka ci yantere wannan kudin ya za su da su fatawa da rabita ta ba da kan mas'alar cewa wannan kudi za a sa su duk mas'aloli na al'umma wanda ba ci ba sha ba wani aikin hanya wani aikin gada wani aiki zai wanda ba na ci ba ne ko sha ko kuwa misali ga kudin nan kana da wata diya wanda kasan diyar ba haƙƙi ba ne ba a kan ka zalunci ne ko ka ba da kwa zalunce ka sai ka biya wannan diya da ita kamera ta ta zo da wannan shi ne abin da kenan ya kamata a yi da wannan kudi kwar daga alarama ba alarama da kenan kun da kenan haukun akwai cece wace da zama wa iya magana dokan soji a ana wa mutum zir to ai ba sai dokan soji ba da cikin radio za ma radio za ma ikografi ko ana da kaya wannan darura ce dan da bace likita likita wannan a likita wannan darura ce har mun ya sa maka idiba lawar ta gaba da ya wa ya ma ta idiba da bi su darura ce kuma darura wa kullun darura ta makanta kullun kullun wata darura ce kullun wata darura kullun wannan bai sa a ce ka hata shiga aikin soji sai dai magana ta kuma ya magana sallah wannan ma magana sallah da ake hanawa nan dai na wani magana wani lokaci akan wani mas'alar mun kira sojina alaka lokacin gyara kun bayan haka wanda suke hudun aji a balle wani tayyar mun gaya musu gaskiya su kokarin yin magana a gyara lamarin wannan na hana soji sallah kwarai mun yi magana gaskiya kuma muna fatar alsa ta tasiri amma iya kawo fiye ga matasa wajen shiga aikin soji ba wani fa'ida sallah za ta kawo matsala kan sallah kudin kafurcin bature ne kuwa kudin kafurcin bature ne balau faranshi kudin kafurcin su ne da kiyawa da addini ba shi ba me yadda mutu ya sallah kudin minti goma ta addini ya ce ba kai ba kuma wa ma don sakarci wani ma ma ku ba a ga duka kuma hata su ne musulmi ne masu abu masu aiki musulmi ne babu gana wasu addini addini ne duk da suke musulmi kake kudin da kakacin Allah ya kama kai sojin kai babban da ka sa kwaji tsawon kan azaba kai da zai kama wannan kai da mas'ul ina ta Allah sa gyara kun sai ina ga abin mun kudari ban kudari wannan kenan ina ga za mu tashi a ga masu tabbatar da tabbatar da cikin fadar muke ɗan ha? kama ya? eh to yi wa rantsuwa ƙwa'ani ana rantsuwa ƙwa'ani ya kan kalamun lai na ƙwa'ani bala masu wudat ana rantsuwa ƙwa'ani abin da bai da ƙwa'ani ya ce an sa laya shi na lada an kewaye laya an kewaye laya shi ne babu shi an sa laya ko kai kaza akan ƙur'ani shi ne al'ada ta dama garin da sauran wari gida ce ba da magariya da ba ƙasar magarin haka kenan amma a ce na rantse da ƙur'ani ana yi kuma illa mu a nan abin da yake gyaran abin gaskiyar magana alƙallai sukan kawo ƙur'ani su aji ƙur'ani yakan ba mutum tsoron lokaci mai rantsuwa ana gane magarci tsoro ke rantsi barazana ta ake maka ƙur'ani kuma na ƙur'ani ba ka kashe rama za ka rantsa ƙur'ani ba kuma na rantsa da ƙur'ani rantsuwa ce bayan kashi ba to amma ana kawo ƙur'ani a aji a gaban mai rantsuwa suna yi kamar fara a baka tsoro ne amma ko zai bai bukata ƙur'ani ne kashi ƙur'ani kalamun lahi ina tunani na baka kisa anan ta wata baiwar Allah mutumin mutumin da nan an yami ni na je wajen umar samai da wani arzikin shi margari na ji biroki shi ya ta mace tana raba kudi abu tana ba mutane kudi haka imana wani ne ya ce abin da ya kana wannan baiwa allah mutanen benin ne ita da wani abokin zan abokin rayuwa na shi maɗan benin ne sai ta ba shi bashi kudi ko da ta ɗari biyu da hamsin ne ta ba shi bashi zai jari kwanan ya tambaya ya ce a ina kai ƙarya ta ina shaida babu shaida zan ta ba shi tsakanin da allah ba kowa ta ba shi aka je jinsu ne aka sarge ma shi na yace aka turo mun sunan a sun salamin ta nyame nyame da sun salamin da aka turo mun sunan aka ce to mu ana hidiyar da wace hidiyar ya ce ya ala ya arwala kowa ya arwala shi da aka ce masallaci aka ajo aka ajo aka aka zamana zai rantsa hidiyar haka da kurani ce ta bani komai da kare komai da kare kuna ce halatta ba ne kuma shi abin mamakin wai kudin akwai su ya je gida ya kawo kudin kuma ya bata shi ne suke take tsaraba yan buru take tana jin daɗi tana haurin cika tana jin daɗi kenan magana ce ta rantsuwa da ƙur'ani babu an iya yanar da ƙur'ani amma bai bukata ya kawo shi ilamu ana kallon ta suke yi ma a kawo ƙur'ani da ya ce billahi da zillahi da anawa na fa ƙur'ani ba ƙur'ani ba kuna gama shi ne da farko zuwa jira kalle ba ta kuna ta kudani sai ake sai ka danna billahi la ilaha illa huwa kaza kada nan ba mu qur'ani ga qur'ani a takashin kenan mutum da yanar sai haka kama rantsuwa ba lahi bane ba haka ibn mas'ud ce kun ruwa ta tabbata haka nan muslim bi haqi a taliban ya karuwa cikin sura sahiha na ingancin halatta rantsuwa da qur'ani ta kama Allah Allah wa Allah ran ma aya ta cikin fatir aya 36 da mu tashi insha Allah mu tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
na'am za mu tashi aya talatin da shidda cikin sura fatir
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها gan karatunmu na ƙarshe da muka tsaya muna cikin bayanin gidan aljanna labari mai daɗi da irin ni'imomi da Allah ya shirya masu imani da kayan ado da morewa gidan aljanna muna wata Allah sa mu cikin yanzu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin wancan gida wanda kowa bai so ya da aka sa shine ta wallazina kafaru wa'anda suka kafirce mu Allah su lahum naru jahannam Allah ya riga ya musu hukunci tabbacin wuta ta jahannama kuma wannan wuta an an shiga la yuqda alaihim fayamut ba hukunta musu ba mutuwa a nan duniya ake mutuwa din dai bakin azaba dai ka mutu an sha malahiya to a can ba mutu babu mutuwa kurin azaba ce za a yi ta sha ba mutuwa kuma ce wallahi khaffafa anhum min adabiha fawzuku farin da zai la kurin ba wani abu da za a yi illa kurin azaba ce kurin shi zan da ke cewa cikin halin azaba wana dauya malik da ya ƙada a ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Allah ce wana dauya malik za su ka kira ‘yan wuta za su ke ya malik ya malik shi ne dole ka rija kiran malik a lahira ta ɓaci ta ɓaci har kiran malik a lahira ta ɓaci kai kana kan kana shan kashi na gidan wuta za su rika kira ya malik da ya ƙada alaina rabu ka roƙi ubangijinka ma'ana ya kashe mu shi ma'ana ya kashe mu mu huta haka za su rika nema su a nan mutuwa suke nema wadda ake gudun ta nan za su rika nema malik ka roƙi ubangijin da wannan hukunci cewa suna ihu suna kira wata ruwa na ga ta taba cikin zagib wata cikin shekara arba'in ce dan suna yi ta hijiyar innakum makisun ko zama ya kama ku ko zama ba magana wuta kenan ba magana a mutu kuma haka za ka ta zama kenan azaba ce wadda ba maganar rage ta balle maganar a cire ta sannan da ka ce innal mujrimina fi azab jahannam khalid khalid la إن yufattaru anhum المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Allah ce innal mujrimina fi adab jahannam khalidun miyagun mutane ake mujrimun duka da akwai kawuri na gangariya akwai masa Allah da ka dokoki na Allah mujrimai duka tunda akwai mai dawo akwai bai dawo ma amma halin sakamakon sakamakon mujrimai yace fi adab jahannam khalidun za su dawwama a cikin azabar jahannam la yufattaru anhum azabar ba a ce a kan lokacin hutu a je da karatun a dawo ko a ɗan daga a rage gwanin a babu ragewa ba a cirewa kuma taulayi kafanu ba a rage ta ba a rage ta kuma layi fata biya abin azaban lahira take ba a rage degiran azaban sa'ada ne kullum da lahira ba a sabawa kullum da gidan ƙaruwa kullum ƙaruwa take ba magana sabo ba a rage ta kuma wa layi fata kuma ba a yankewa a ce akwai lokacin mutu haka take da lahira azaban jahannama ba a ragewa kun ba magana hutu la yafatul am hum fi mublusun to suna cikin wannan azaba sun yanke kamna mai mubul sun kamar idan iblis abalata mana iblis wanda ya yanke kamna samun rahama shi ne iblis da abalata ne wanda ya ce ya ƙari ta ba shi ba rahama ba shi magana tawara kunnan wuta ne iblis kenan sun suna cikin wannan halin azaba ba a rage ta kuma suna nan zaman yanke kamna samun rahama ta Allah ke shi ne sakamakon waɗannan wasu kafirce mu Allah lahum naru jahannam suna da tabbacin wuta ta jahannama la yuqda alayhim fa yamutu ba musu hukunci mutuwa ba su mutu yace wala yukhaffafa anhum min azabiha ba dan rage musu azabar taka kadhalika najzi kullu kafir kace haka muke saka ma dukkan mutulu kafiri ke shi iya ka mutunci ya lace
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل سبحان الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وذوقوا فما للظالمين من نصير
Allah ya ce a cikin wannan halin nau'in an ga maka dai nau'in azaba azaba ce wadda ba a ragewa ba a cirewa wa mustarihuna fiha yan wuta suna cikin wuta suna ihu suna ihu suna boda suna kururuwa a cikin azaba suna ihu suna ta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal suna ihu suna ta ya ubangiji ka hudda mu daga wannan wuta yanzu za mu gyara za mu yi aikin da kake so ba wannan na banza da muka yi ba kaga nan ta baci ba magana gyara an je lahira ba magana koma gyara yace za su ce Allah ka maido mu za mu yi aiki na gari ba na banza ba da muka yi wannan yanwa an ba mu labarin abin da zai wakana a wannan rana nan an ce mai hankali mai rabu kenan tun da akwai lokacin da za ka nema a baka dama ka komo ka gyara to ka gyara ka yanka shiga hannu shi ne kuma tsira ka gyara ka yanka shiga hannu shi za mu ka a can ba maganar gyara ihun ka bai yi kururu ka ba ta yi suna wannan ihu na ba su dama su komo su gyara za a ce awalam nu'ammirkum ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير shin ba mun raya ku ba rayuwa gwalgwadon wanda mai wa'aztuwa ne zai wa'aztu an baka dama an rayar da kai wadda rayuwar da aka baka ta kai in kai mai wa'aztuwa ne ka wa'aztu wa ja'akum an-nadhir kuma mai galgadi ya ji muku tunan akwai ruwayi wanda zai kawa wata irin rayuwa ce wadda akwai ruwayoyi wasu ce shekara arba'in magana mai inganci da bukari ya kawo kuma hanyoyin inganci ta yi inganci ta duwa na wace azar Allah mana ya Allah ta bala cikin sana mana da ruwayar Allah ya yanke hamdani ga duk bawa da Allah ka shekara sattin ba abin da za ka hudu iyaka ƙarshe ne nan me maganin jan hankali ga littattawa to shi yare ya tsira a kai ma ba tsira ba wannan ana gama ƙololuwa ne don mutuwa ai ba ta da yaro ba ta da babba don mutuwa tun a cikin ciki ake mutuwa jin hankali kan tun a cikin ciki ake mutuwa ta fara jin motsi ya wata shida bakwai a ce an yi ɓari ya mutu kenan duk wanda aka busa ma rai a hanyar mutuwarki kun ba mai gaya ma lokacin na wani na ciki da jinjiri na waje da mai tafiya da yaro da dattin ba mai gaya maka lokacin mutuwar kowa amma wannan an wani ƙololuwa ne dan sarsan iya cewa a amaru ummati ma bani 60 ila 70 kalla man juza da ruwa ta inganta kan haka nan cewa daga yamma turmuzi da maja ka ruwa cewa kwanakin al'umma ta nuna ce shekara 60 ne zuwa 70 ce kaɗan ne masu tsallakewa za ka san da kaɗan masu tsallakewa ka je ungo in kai yin shekara 50 ne ko 60 ka ga lattijawan da ka taso baban wani kakan wani ina suke kai ma haka za ta dame ka wanda duk mai so yi ungo su kurin in dai kai ka kashe kasa kanka kai garin ko ungo da kasan can ka taso ka ga in ka kilga gida nawa mu da zama gani ka zama mun gani gaskiya yanzu misali na je karshen da na tashi a karshen gaba ɗaya ba inda ba sani ba a yanzu ne sani na ban san mana tashi da na isko mai gidan gidan shi ne duk babu su ko ɗa ko ne ya ya rushe ya gyara ko wani ya zo ba kuwa daya ba mai gidan duka wallahi yin zama ɗaya a ce wani gidan mai taso da gidan ne da kai shi taso mu duk su mutu haka da wata kai ma haka ne da kaga wancan babu shi kai ma tarin babu kai na baban wani ya mutu a kai wani ya mutu kai ma tarin babu kai kiran da mai hankali shiga hankali shi na tafi duk wanda Allah ya raya shekara 60 to ba ka da hankali iyaka ce kenan ka zan zuri aka ce sattun dama gangara ce shi suka ce iya cikin bonus iya cikin bonus kenan gwarin dama hedar bola amma sai ka mutum wani yanzu wani yanzu ma zai shi cin duniya wani iya yanzu ma cin ne da tattu zai iya jiran ba da tattu me zai yi wani furoje kaza furoje kaza ba da tattu ba duk abin da ya mawa bai ce wani sai ba da tattu ya ce furoje na na da wasa buwa hawa da hawa hawa Allah shaidu Allah mutum shirya wallah mutum shirya kullum yawa kullum kana kullum kana da duk da a ce a wani zai kristo ko zai kwace ce haka yake fito da mutum haka cewa a ce a wani samu lati ne diabetes ce tension ce menene alaƙar zaka ce wallah haka take mutuwa da da haka ake ta kuma me ne ka mutu ne kuma me ka mutu kuma me ka mutu ba wani ko diabetes kin ce mata zo ba tension kin ce accident ce daga masasara ne ciwo ba abinda ba mutuwa kaka rubuke zira ya kalau amma control ka ko an so yadda ma faran ya musu control wai wuce la yake wai ya ji tura an mai aka mai control general da zama gaba da ya ji wai la yake lau sai ka buga wajen mutu kuma ba su gyara wallahi ba su gyara wallahi ko mutum shi wallahi ba wannan da kuma saka da masu ruwa su so masu mawalle ko mi abu da zama sai samu da wuce la yake lau tun an mai da zama la yake lau ba ka ji halle mutu a saka maka ne a da ka daga ce wane ne kaza kaza ne shi dai mutu ya mutu haka ne mutum shi haka ne shi ko Allah shi da mukura ken amin kahin ta ɓaci ka gyara ken za a samu wata rana haka mutum iya cikin azaba iya ihu a huddan Allah zan koma in gyara zai aiki na kwarai Allah ce a walan mu'amirku can da a duniya ba an raya ku ba ma ta zakaru fi man da zakar jinnu altuwa ya kamata wa su sai a yanzu zan gyara waje akwai na zagon mai gargaɗi ya zo muku wannan akwai masu kawo nazir duk akwai ruwa ya ta kawo hurhura ma tana ke da take akwai ruwa ta fama ka tafsir nazir mai gargadi da ana magana ka tafsir ka ce hurhura ma mai gargadi ce dan hakika da amma an-nazir wannan nasi ya tsana alqur'ani na maganar nazir na annabawa manzanni sun zo wannan shine na gaskiyar magana kenan Allah ta hukunta mu'azzibina hatta na baka rasula wasu na ta كلما ألقي فيها فوج سألوا ما خزنتها هل نجم نذير قالوا بلى إذا نذير غضبناكم كنا من نذير حقيقة شنو من زعل الله هو مدم وعز وعز يازو مكة كاجي كنا بقى كده حمد لله أو جهل ده حكا yanzu ba ranar gyara ba ce ba fa zuku ku yi ta ɗanɗana da wani azaba za ka yi ta shan wannan azaba ala ta fama da zalimi na min nasiru wani azalimi da Allah ta mata gobe kiyama ba mai zawa ya taimake ka Allah ta taimake mai gyara
inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bi dhatis sudur
nan kuma Allah ki ba mu labarin cewa Allah inna la alima ghaibis samawati wal ard Allah shine masanin abin da yake koye a sama ko ƙasa nan iyaka ta ghaib iyaka abin da yake koye ne da abin ta gaiba ga dan adam abin da abu guda biyar ba su kaiwa da shi abin da abu guda biyar ba su kaiwa da kare da gaiba ma'ana gani bai gani bai ganin ka bai kare da shi baka jin shi baka ɗanɗana shi baka taɓa shi ka ji shi baka jin warin shi abu guda biyar sunayen a alwasu hamsa kenan guda biyar su ne duk abin da bisu kaiwa gare shi ya ce ya zama gani ga gani ba baka ji ba baka taba ba baka ji wari ba baka shinshina ba kai baka ɗanɗana ba shi ke na zama gani nan kenan ana nan kawai maka bayanin duk Allah ya san ba wani abu a sama ko ƙasa wani Allah da zai Allah ya san duk abin da ya faru ga kowa na samai da ƙasa bayan san daman shi shi ne komin shi ruwa cikin sun sun sun gaba da bada cewa da subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya halitta halitta maqadir khalq duk abin da za a yi Allah ya riga ya program komai shekara dubu hamsin kayan halitta sama da ƙasa Allah ya program komai shi kayan mai sama da babu ba kayan a can shekara dubu hamsin an kare su na Allah ya program shi da annabawa suna ba labarin za a yi kaza za a yi kaza za a lita kaza annabi ya ba labari kaza zai kana kina bai da program an tsara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwa ta tafi sai musulmi manzanna ya zamana da sahabbai ya saka asuwa ta rana kun hamun bari yake wasu labari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza har tashin kiyama tun da safe yake yi a sani a sabaha bai san ko ba da kan mai a zuwa da iya kan iya bayani da abin zai sarakuna ne mai kama kaza a wuri kaza har da suna lokaci da kama da sun fara suna aka sauko aka yi arzawar aka ƙare aka koma ya ci gaba da bayani la'asar sai an ƙare ya koma har a rana wuni guda iya bayani sai sun haɓe ke cewa layi wani abin ya yawa kuma da gaba daya shi abin in ya zo magana abin da gamu abin da yawa abin ya zo yau wani abin ai annabi mun labarin shi wani lokaci da suna wani lokaci da tuffa wani lokaci da wuri nabi ya mata mai dalla kenan abu ne da ya program an tsara sai wa kada haka kun da kun kun abu a haka yanzu haka da kuma baɗari Allah ya tsara shi sai labari annabi kai sai labari wajen hudawa sai labarin labarin ta bar shi da halin shi da kowane labari da kamar shi dalla dalla kai yanzu shekara dubu ne ya kawata labarin cikin alkawara ko ko cikin injil kai yanzu shekara dubu nawa tun labarin shi zai zo lokaci kaza a wuri kaza hancin shi kaza bakin shi kaza halin shi kaza halin da shi kaza duka a rubuce idan ba a ba Allah bai ba kwanan mu ba tsari haka kwaran a Allah ya komi cikin tsari kina Allah ya tsara komi ya san duk abin da ke fake sama da ƙasa gaba ɗaya ya ce innahu alimun bi zati sudur Allah ya san da ta cikin kirji ma'ana Allah ta abin da ke koyi masu ciyarka a kan tunaninka ya san me kake tuna me kake fansi kaza za a yi Allah ta ne kada mutum ya hankali tsoron Allah ta zaka iya kauce ma Allah ka je wani lungu ko ta unguwa kai banna nan ba a ganin ka shi Allah yana ganin ka ci gaba
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
Allah ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wannan ma ko ta aya kwarai ga mai imani aya ta girman Allah ta tsari Allah mai tsari ne gwani ne Allah shi sanya ku a saman ƙasa khala'if generation bayan generation bayan wannan sun zo samun ji wannan sun kaka yanzu ba gani na kullum ne mutu wani kullum ne mutu gari ba ko da kaka ko da gari zargajin da muke ɗaya ne da shiga tamanin saba'in sattin goma ɗaya jariri haka kullum abu yake daidai duk da kaji kaji azi kaji amur kaji ina europe kaji talakan afirka duk da kaji talautar su haka suke rayuwa su ma ina ke rayuwa amurka shekara tamanin sattin nan ma haka ake ta ba ta sunan talakawa ne afirka ne shekara goma suka da mutu ko sha biyar yadda yake mu ake mutuwa a nan haka ake mutuwa amurka wallahi ba inda ba a mutuwa ba mu da wani wukin su rayuwar su da sun cika ba su a can yan shi kai 152 saboda kwararrun likitoci ko ta a kwanin specialist kwararre ne gudun likita ne gudun likita ne shi ya shiga 200 da ya ga komi babu wanda kusa na ce ya kware ne da ya kwarewa ya shekara 152 babu duk ɗaya ne almanci a kullum muna bai zama tuma aya muna jiya a likita wani kwararrun likita a nan garin kwararre ne a sai su lahiyar wakata shi kasabar da aiki da sahayi an ba da rubebu an zo an taru ana jiran daftar sai mutum kai tara a zo wata kai daftar ya mutu ya mutu ya mutu an gane
wannan mu a gaban mu wadda kuwa ne na san daftar ke mutu ba shi kai neman lafiya a daftar ya mutu sai ka tare ka kun ya ya gawa ne sai kuma sai kuma zaɓin daftar kuma sai sabon daftar wannan da ya mutu haka ne amma ka dogara kana ga shi ne baka to shi ya mutu kana ga shi ne baka laye to shi ma mutu wallahi haka ne mutum ba wani abu Allah shi guri ne kurin duk inda ka ji abin guda ne sattin saba'in goma sha biyar haka ake rayuwa kuma kama mutuwa can a ce wani a wanda mutuwa da bai ne can ya ɗauke ɗaya can a ɗauke biyu can a ɗauke kaza haka ake cikin tsari cikin hikima wannan hikima ce ta Allah rayuwar zama kullum haka abin ta yi har lokacin kiyama ta haka za a yi wannan zo abu kuma yanzu abin cikin tsari wannan cikin tsari ba ta hannun ƙasa kurun dusu su takwam duk takwam ne duka rayuwa ba ta wace duk yare ne ka saka duk yare ka daka sai shi ka goma biyar biyar ne ba su waye ma a a ina kowa ko uba akwai kaka akwai haka ake rayuwa haka hikima ce ta Allah kina Allah shi sanya ku khala'iq mana masu mai juna wannan yazo kana mai gusa wannan yazo haka aka ta cikin tsari na Allah subhanahu wataala yace da haka faman kafa fa alai kufur duk wanda ya fitirce ma Allah sakamakon kawurci shi kan shi kan shi yawa ya cutar da kowa ya cutar da Allah ya cutar da kowa ba kan shi yawa na ce wallahi zai zuwa kafiri na kufuru inda rabin da maka ta kawuri kai ce ma da shigantaka kawucin da yake yi ƙara ma kan shi kushin Allah ne kura ƙara da ba abin da ya ma Allah kawucin shi da ke yi da ke a kushin Allah ne ƙarja maka shi wala ya zidu kafir wala ya zidu kafir ne kufurin illa hasara kawuci mai kawuci bai ƙara mai komi illa hasara kura ba wanda ya kai cewa ba ci gaba
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاباً أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
نعم الله يقول كتير سيابا أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ما الأبارك waɗannan duk abin da kuka gama Allah da shi kuke ruwa su ba shi haƙƙi na Allah a runi ma za a hada ƙunin arabta an mun shi ku fi sama ku gwada mu wani abu ko ma mene ne da suka halitta a sama ƙasa a ce ai wannan wani ne banta ya kiryan shi ga wata wani obije ga wani abu ko mun kaɗantar halitta babu wani abu kaɗan ko da yawa wanda wani ne ilimi ne ya sha ilimi ya kwale wajen ilimi wani ne ai shi kurin ga shi kurin aka kam kurin duka zafarin wata kwaya ce kurin kurin wannan wani rubuci har a yau haka da har yau babu na ci gaba ɗarin da ya ci gaba da zai yi hudu na kurin fak shiga ta laborator kurin a ce kurin ilimi ya kuma fak a yau duka ga babu sai dai a gama wancan da wancan a yi je gobe da gama ya bada shi na aikin gwani shi ana shi gama ce zai kuma gama ko ta gama ta almanta san gamawa abin dama haka aka tsara shi daga an gama kaza da kaza kaza zai bada kaida ce abin da zaka abin abin abin ilimin kimiyya dama abin ba kai kai ba kai kun ga me zai bada shi bai zo gama ya gama daga me zai bada kun na shi kenan da kenan babu wani abu na halitta da wani yayi a sama ko kasa ko ma mene ke bota ba haka kenan shirme ne kuke bi ba shirme ne dole ba Allah ya bar gaskiya yace dan haka kenan wannan abun su gwada maka me suka halitta a kan ko kasa ko kuwa an musiba amla mushrikun fi samawat ko ko eh bisina ta ba amma sun kawo haɗin gwiwa sun kawo goyon baya sun ba da shawara wajen halitta sama an yi haka da wa kai mawa ba inda suke bisina ta ba ko musiba haɗin gwiwa da Allah ko ma menene da haka yace an atinahum kitaban fahum ala bayyinatin min ko kuwa su wani mutanen mushrikai suna da wani littafi ne daban da suke kama hujja da shi suke tafiya kan kan dalili kan hujja kuna rubu ne babu ko da mai dace tsakanin da lisan da tsakon loka da baka da sai kaza haka suke rayuwa babu wani littafi da suke dogara da shi Allah ce bal in yi da zalimun ba'd ba'd illa ghurwa da ma'ana bal ana maganar littafi babu maganar tarayya da Allah da wani babu kurin in yi zo zalimuna ba su ba da ina gurura ba abinda azzalimai mushrikai kawulai ke ma shashin su alƙawari za a yi kaza da kabila kaza ko za ma kaza za a ma alƙawarin banza da ƙarya kurin ruɗu ne a ruɗe ka a kai ka a baro ka kurin na Allah ci gaba إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
Allah ce inna Allah yamsiku samawati wal ardi an tazula Allah shine a cikin kudurar shi ya rike sama da ƙasa wanda an tazula don kasu gusa daga inda suke su sirme tsarin ya lalace Allah nan kenan cikin ba wani abu da yake yi ta sama ko ƙasa shi wata ruwa yana ga ibn mas'ud ne da ka'ab wani zarafin suke tambaya me abu ya baka labari akan maganar sama ƙasa ita ai ƙasa tana wuyan wani mala'ika gaba da tana juyawa a wuyan wani mala'ika wani musulmi ce ka zuba ka abu ka abu ƙarya yake ƙarya ce ita wani tsakanin sai manya ne ita ƙarya ka bai ke ba maganar wani sa ko wani abu da ƙasa ce su ya kai shi ya kawo wani aya inna la yumsiku samawati wal ardi zula yace Allah kurin kudirin shi kurin ya rike sama da ƙasa babu wani abu da ke haka suke da cikin tsarin su bahana korin haka suke tahiya kuma tabbas kuma ɗan adam ci gaban ɗan adam ilimin ɗan adam ya gwada mai da haka hakika ne za ku dama duniya ta gaba ɗaya ga ta nan tsarin su bahana ba komi tana cikin asfas gaba ɗaya ita ma ba komi wace ba duniya kan da muke za wani gana wa ita kanta gaba daya wani karamin halitta ce kuma tana a sararin su ba gaskiya fesantar wani abu ne wanda yake jazbiya wanda ke zama ya shi ne allah musa allah ne amma sai imani ne ba wani abu da yake kasa take saman shi ko ya rinke kasa ko to kare kasa babu allah ce shi kullum cikin mutum yake ya rinke kare shi yan wani alimu suna cewa hikimar allah bulbulin suka san abu ba suka san abu suka suka gwada imani da abu cewa wannan tsarin da Allah ya ajiye ƙasa ko duniya ko waye ko rana ko wata tsari ne hakim wanda inda suke sata misali inda aikin wani za ka kuskure na a inda aka ajiye ƙasa ko duniya suke tafiya inda za a samu kuskuren sekon sekon ne yarar ba a kera tsaye ba a yi za a zuba gaba ɗaya ba mu yi a zuba gaba ɗaya amma abu ne tsari ne sai da cewa zalika qadir aziz alim haka Allah ya goni Allah su tsaka shi wanda muke magana san na karatu mu har zan dariya muke magana cewa shi wanda ya san abin zai sanin wallahi uwa wanda ya san ke duniya san girman Allah zai uwa ba mu shi ba kuma shi wannan wannan wannan mutum kuma mutawa Allah ba ku yake da ka cikin jiji ka sa abin da ka jiji ko ka sa abin da ka cikin jiji ka je ka dawo kasar aka yi ake kuma mugun ta yi ake yi amma za a mata yake jira ana shuwakan zaɓe ya kamata amma duk bisa sai ta yawa ba a ji ya kashe da shi ya kashe da shi da muke magana cewa ɗan adam allah yanzu ya yanke ma hujja kare kada kalla abin kurin ba wani abin da kudura ta allah yawan kashe fitar magana kada fitar duniya ba mu ji komin amma a ilimance kuma a tsika ɗan ya kai ka sanin cewa ana iya sanin magana ta tafiya biyu tana tafiya biyu duniya mu a ilimance kuma magana ba a malaman da yanzu kimiyya tahiyyar iri biyu tana tahiyya haka kuma tana tahiyya karan kanta yau yau misali kamar an ka bigi din balo ka bigi balo da ke ai tana tahiyya kuma tana haka wurin wurin tana tahiyya ku haka balo ka bigi da ke haka zai duniya haka tsari zai duniya mu duniya mu tana tahiyya iri biyu a kewan rana akwai tahiyya ta fantakatar ta kwana da wuri akwai tahiyya ta zagaye ranar kudakin shekara ayi ya zo zafi ya zo bazara wane ne wannan kewaye duniya ne da ake zir'alama zai baka kilometrage nawa kilometri nawa ake ci a kaza zan misali ta duniya mu misali ya ce ta hiyar da take a karan kanta a karan kanta ba ta taɓa bukatarar tana ta hiyar a awa ɗaya tana ta hiyar da mil sisan su a sadi kilometri kilometri dubu dubu da ɗari shida saba'in awa ɗaya ta hiyar jirgin gudu a kana ci ba tahiyya awa da mutum ci awa daya za ta ci kilo dubu dubu da ɗari shida da saba'in wannan tahiyyar ci a karan kanta tana tahiyya kuma a zagayar ranar tahiyya ta ta haka ta ta kusawa a cikin awa daya tana tahiyyar a cikin awa a cikin bantakatarar a bantakatarar take zagayawa take tahiyya tana tahiyya ta ya ta a cikin a cikin awa 24 awa 20 awa 24 da minti 56 take zagaye a ta take tahiyya ta muke tahiyar da take a cikin abubuwa abin da iya da yawa gaske kan shiga cikin wani ba namu ba ta ce ne kiran wata tahiyar take mai ƙarfin gaske a haka kuma a haka tana tahiyar haka tana zage rana kuma tana tahiyar karan kanta haka take tahiyar kwarai abin da ya wuce da suke cewa misali kilo ba ka tafi kilomita ɗari biyu da hamsin take a cikin awa ɗaya da awa ashirin da hudu minti hamsin da shida a cikin fasakatar da ake tana tafiya fasikatar da kuma tana tafiya a tsawon shekara to wannan waka ba musa na yi ba musa na yi ba wannan ya tambaye masa ba zai gaya maka a takaice kenan dai amma ka ga baka san ba ma abin da ake yau inda a ce ai ma adam ne ana da dasha ta gidan da sha mutu a saka tafi tun da an kare amma na yi nau ba abin ji abin da ka abin da ke ma amma da ma daga ba zaune wani tafiye mutane ke ma a wurin da muke ma Allah abu ne na bincike ɗan adam da kace ne shi ne na Allah karantar da mu cewa Allah shi yake sama da ƙasa an tazula kasu kusa daga inda suke wa kullum fi falakin yasma'un Allah ce kowanne ka karantar da kai a suna motsi suna cikin falakin su kuma suna kamar zaman hutu a cikin ruwa haka suke yasma'un Allah ce Allah ya shaida mu kenan ana Allah kenan ya ce kenan inna la yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah shi ya rike sama da ƙasa dan kar su gushe wala in zalaka in kuwa har suka gushe daga inda suke in amsakahuma min hal min badi akwai mai rikewa ai taba gaba da taba butan a cikin da rana ko ta wata babu ba mai iyawa innahu kana haliman ghafura shi Allah halim Allah mai hakuri duk da wannan kudura ta Allah iko sai halitta ta komai gida iko komi amma sai ce ka ayi komai gari ya ce ka ayi zina ko masu zina ka a shagiya da su kuwa karara da shagiya ka ayi karya ya yi karya da fara ya yi koda yi zai yi kuma allah ne ne kun shi ce ka ayi ba amma adam sai yi kuma allah ya shi allah halimu ne ya yi kuri iyaye wa da tuba daga baya iyaye ya tuba shi allah da ya kyale shi iyawa mana tuba ya shekara nawa ya shan giya ya ishi kowa kullum ne tuba da kowa masallaci kwana biyu komi sallah bai ga ya mutu kuma cikin imani kuma da sai aljanna shi ya ce Allah halimu ne kuma gafuru mai haƙuri ne kuma mai gafara ga bayan shi a sufashin Allah shi ne halimu kuma algafuru Allah gafara zamana ci gaba
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا
وأقسموا بالله جهاد أيمانهم سيرن فواد ألا إياك رنفوا تكم لك أرنفي مكلمة سيرن فواد إياك رنفوا شوى لإن جاءهم نذير ليكونون أحدا من إحدى الأمم نعم مغانا تقول شاوى سيرن مغانا كهيرا قد أنه صلى الله عليه وسلم suna cewa sun rantsuwa da girman Allah mu inda har mu aka aikowa da manzo irin da aka aiko ma da yahudawa da nasaru na mutu ahalin kitab suka kawo ce mu Allah inda har mu aka saukowa da mun zumuntu a gaba za mu yi yahudawa da nasaru bin dokokin Allah da imani da bakan Allah haka suka tafi alƙawari suka ɗauka kayan abin yi amma Allah ya ce falamma ja'ahum nazir lokacin da mai gargadin da suka ce inda ya zo za su yi ahalin kitab imani gashi ya zo amma kuma ma zadan illa nufura ba abin da zawar manzon ta ƙara musu na imani illa ƙara gudun gaskiya haka nan hudi ne a maka ba gaskiya ba ce shirme istikibarin fil ard استكبارا في الأرض ومكرا سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
Allah ce wannan rantsuwa da suka yi da girman iyakar rantsuwa ɗan banzo ya zo za su yi imani sama da imani yahuda nasara amma me ya kawo ga manzan ya zo sun guje ma gaskiyar me ya kawo haka istikibarin fil arab kurin dan girman kai me ya girman kai nan suna ga wanda ya zo da gaskiyar da manzancin sun rena shi suna ga ba shi kamata a aiko ba matsayin shi bai kai ba shi ne kuwar magana su bai kai ba kenan girman kan mun gaskiya ya na su cika wannan alkawari da suka ma'ana istikibarin filar wa makaru sai kuma suka kulle mugun makirci wani ma kai gani suka rika hada da shi Allah ce wallahi kuma makaru sai da da to duk mai kulle makirci zai kare makircin shi zai koma kai shi zai cutar da kai abinda Allah ya ba mai hanawa gaskiya ne za ta tabbata kana so ko ba ka so za ta tabbata a yi da kai kowa da kai hajjin Allah ya tabbata ya an gane gaskiya ka tsare makicin ka kanka za ka tsare shi ne kawai magana kenan ya ce fa hal yanzuru illa sunnatul awwali shi wani mutane mai suke suna jiran wani abu daban da zai su imani su bi gaskiya ba abin da ya rike illa sunnar ɗan warko mai ɗan warko an zo musu da gaskiya suna ta rigima ana musu kashe har azabar ta zo haka da ɗan warko sai suna nan a yadda Allah ya rufe da ɗan warko ta shi kuma farantar da suntar ya tabtila baka samun sunnar Allah ba ta canzawa Allah shi ne Allah yadda ka gan shi haka komai ki tsariya yadda ya ɗan warko kuma ka zai haka suna ba mai canza sunar Allah wanda ta yi sunar Allah ya tahwila haka kuma abinda Allah ya wani bai canza shi ya ce a ba kamata ba kamata aika za a abinda Allah zo shi ke wakana yadda yake da bayan shi shi ne Allah wani haka yake wa bayi ka yi tsaurin kai ka yi girman kai ana gama gaskiya to kana nan kana gardama kuma lokacin yanzu an tsari haka nan kanka abin zai kare Allah shi da mu a gaskiya Allah kan sa sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يوا muna buƙatar ɗan uwa musu addu'a suka mutu Allah ya tsare garta musu kuma Allah biya buƙatun mu dukkan alheri gaba da Allah biya buƙatun Allah kare mana imani a dukkan sun sun Allah kare ka sun kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته